alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha biyar ga watan rabi'u sani hijira 1447 muna kuma bakwai ga watan goma shekara ta 2025 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na kofar arewa A a garin Gumel a karatun littafin Masailu a hakamil jana'is matsalolin da suke cikin littafin a hakamil jana'is na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani tankiya kuma na Sheikh Mala Abubakar Ancau wancan satin mun karanta mukaddima mun kuma karanta tarihi na shi Malam Nasiruddin Al-Albani a takaice abinda ya shafi suna alkunya lakabi lokacin haihuwar shi da ƙuruciyar shi neman ilimin shi akidarsa da kuma manhajinsa na rayuwa muka tattauna tsarin da awashi littattafan shi da yadda malamai suka yi yabo a gare shi sai kuma rasuwarsa da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta wa kowa shi matasa ta zo ta wuce sai kuma farkon abin da za mu fara samu a cikin littafin shi ne ma ya jibo alal marid abin da ya wajaba akan marar lafiya ita mutuwa galibin hanyar tafiyar rahin lafiya ko mutuwa akwai sabubba a cikinta akwai mutuwar da takan faru haka kawai Allah yake aiko ta kamar da muka tattauna a jiya wanda Allah ya jarrabe mu da ita mutum yayi sallama da iyalansa wasu suna hirin tariyarsa Allah ya kaddara hadari ya zo shi wannan kaga ba ta da wani hiri da mutum zai akwai kuma wanda Allah zai bahi dama ta hanyar rahin lafiya wanda aka yi masa alfarmar rahin lafiya to shi kamar alfarma ce gaskiya ita rahin lafiyar kankara ce ta zunubi dama ce ta ya shirya inda nauyi ya sauke nauyi inda wasiya yi wasiya wata kusan ya gama duk sauke abin da yake kansa na bashi kuma mutuwa ta zo ta sai ga insha Allah ya je salin alin ta bahaushe da haka to kafin tafiya lokacin mutuwa sai malam ya ce ma ya jibo alal maribi menene yake zama wajibi akan mara lafiya yanzu ba lallashin ka ake ba duk wanda ya kwanta rahin lafiya kuma rahin lafiya ta nuna alamun mutuwa to wajibi ne waɗannan abubuwan su bayyana ko su fito a wajen mutum abu na farko ya ce alal maribi wajibi ne ga mara lafiya an yarda bi qada'illahi ya yarda da ƙaddarar Ubangiji, wa ya subira ala ƙadrihi, ya yi haƙuri a kan ƙaddara, wa yi husini zonna bi rabbihi, ya kyautata ma Ubangijinsa rabo a zato, zalika khairun lahu, hakan shi ya fi masa alkhairi. Wannan gabar tana da kusan abubuwa guda hudu. Na'am. wannan gaba tana da kusan abubuwa guda hudu alal maridi an yarda bi qada'illahi wajibin marar lafiya ne ya yadda kaddara ce ta ubangiji haka Allah ya tsara kaga wannan gabar tana da muhimmanci sosai galibin mu idan rahin lafiya ta same mu musamman an auna an bincika an je asibiti an auna an kasa gane ta mutum yana da babban mukami ko yana da babban matsayi ko yana da dukiya ko yana da kasuwa sai a fara kama kame an jefe shi an masa asiri makiya ne abokan adawa ne jifa ne sammu ne kaza ne duk waɗannan kama kamen shi mara lafiya ya fara kaddara Allah ne dora masa wannan rahin lafiya din wani hanya ce ta cin nasara mutane wani lokacin Allah zai jarrabe su da rahin lafiya su tafi bokaye da 'yan tsibbu a ƙoƙarin tafiya gurin 'yan tsibbin kuma ya yi hatsari bai warke ba a nan kuma bai warke ba a lahira da haka da Allah ya ɗora mara lafiya fara mai da zonan ubangiji Allah ne ya jarrabe ka in mutane ne suke da hannu wallahi duk duniyar nan da za su sa hannu idan Allah bai ce ba e ba za ta faru ba wa alam annal umma law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka da duk duniya za su tare su sa maka hannu wallahi ba zai zo ba amma idan Allah ya amince abin zai same ka wallahi ko da sa hannu ko ba sa hannu sai ya same ka da haka matakin farko a cin nasara kawai ka yadda wannan rahin lafiyar daga Allah take duk abin da za a faɗa a cire yasa daga cikin shawarwari duk wanda bai da kyakkyawar aƙida ku daina barin yana zama a wajen mara lafiyar ku musamman wanda ya zo gargara da an ga alamun rahin lafiya ta rikice in kuna da yan bidi'a a gida ku hana su wajen shiga wajen mahaifanku ku hana shi wajen zawa zama ɗan lafiyar shi saboda za su faɗi wasu mugayen kalmomi da za su masa tasiri he ɗauka kyarm ya rike kuma sai mutu don haka matakin farko ka fara yarda rahin lafiyarka daga ubangiji take Allah ne ya kaddara maka sannan duk wanda bai da tsarki ina nufi tsarki tsarki na imani shi ma a daina barin sa yana kadaituwa da marasa lafiya marasa lafiya mugayen abokai in akwai wanda suka hata ba da ko suka ha ganye ko suka yawon bariki Allah ya jarrabe su suka tuba to in ya zo mutuwa irin waɗannan mutanen kar a basu su zauna suna tuno da ta aimin heke aya mun yi kaza ana tuno baya yana jin daɗi na buga kabaci ai yanzu Allah ne kama mu muna kwanci yanzu sun ɗanyata masa wannan laifin yana sha'awa ba dan Allah ya kama su ba suna kwance wata illa sun sake heke aya wani shine illar barin munanan mutane a wajen zama a wajen marar lafiya so wanda kuka yadda kuna da addini kuna da akida kun san abin da manzon Allah ya karantar to ku yi wa iyayenku da ƴan uwanku da matayenku ku yi musu dab da dab ku make su tsif ku rike a jikin su duk motsi kuna tare da su da haka duk wanda yazo da wata tsiya sai ku dauka ku kalle ka ce kai wannan tsarin ba ma ciki kaza ne a'a ba ma so in zaka zo mana da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mara ba in baka zo da shi ba ba ma bukatar ka a nan gurin kuma ba a daga kafa a irin wannan guraren da haka kai marar lafiya yanzu ka san kana da wajibcin in rahin lafiya ta zo ka yadda da kaddara Allah madaukakin sarki alal marid an yarda bi qada'illahi wa yasbira ala qadrihi to tunda ka yadda qada'i ne zartawa ce ta ubangiji to kai hakuri wannan hakurin da zaka yi alkhairi ne kaga kenan ka yadda rahin lafiya ce kana da hakuri akan lafiya rahin lafiyar wa yuhsinu dhanna bi rabbih kuma ka kewa ubangijin ka kyakkyawan zato shi al'amarin mutuwa dole ne ka kuma ga ubangiji so karba kullun kake cewa ni ban hirya ba ni tsoron mutuwa nake kana ihu kana kuka ka fara kimtsawa kanka fa zan koma ga ubangijin nan kuma in na koma wajen ubangiji akwai jin daɗi wanda ubangijin da ya raya ka tun ana mutuwa ko tun ana bararwa kai ba barar da kai ba tun ana haifa a mace kai ba haife ka a mace ba tun ana mutuwa a zanan goyo kai ka tsallake ana mutuwa a yarinta ka tsallake ba a girma ka girma ba a tsufa ka tsufa to me kake so Allah ya maka kuma duka wannan matakan fa arzikin Allah ka ci ka biyo su me kawa Allah tun kana ciki ya zaba ma mahaifiya me kawa Allah ba a barar da kai ba me ka bawa Allah ya bawa mahaifiyarka lafiyar mama ta shayar da kai mai kawa Allah ai hore wa iyayenka abin da suka ce da kai kuma ka girme ya baka sana'a ya baka kuɗi ya baka rufin asiri ya baka kaza wannan ubangijin da ya maka wannan fa shine kake kokarin komawa zuwa gare shi ya kake tsammanin idan ka koma zuwa gare shi ba zai kyautata maka ba ya kake tsammanin ba zai baka aljanna ba ya kake tsammanin aljanna babu rabanka a ciki da aka rika sawa rai mu muna aljanna insha Allah kuma kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kuna da damar ku zaɓo wajen da kuke so na'am na'am kace a ni na wani zaɓa kowa yana da damar da zai zaɓi tasa mu dai ta mu insha Allah kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka da ka zo rahin lafiya wallahi ka fara sawa ranka ni fa daga wannan rahin lafiyar wahala ta yanki iya wahala ta iya wannan rahin lafiya da an zare rai hutu ne ya zo shi wanda daga cikin abin da za mu ke tarbiyyantar da kanmu wa yuhsinu dhanna bi rabbih kai wa ubangijinka kyakkyawan zato zalika khairul lahu hakan shine yafi alkhairi ga marar lafiya kai yadda jarrabin tahin lafiyarka daga Allah ce yafi alkhairi kai hakuri alkhairi ne zaka koma ga ubangiji alkhairi ne yasa galibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan suna rahin lafiya aka zo jajanta musu za ga murna suke an ce Bilal ya ci azaba ta rahin lafiya ya sha wahala ake ce masa ya jiki yace insha Allah a jiki yayi sauki saboda me yace gadan alqal ahibba muhammadan wa hizba gobe-goben nan zan sadu da ni da masoyana su waye masoyanka ya ce muhammadan wa hizba muhammad sallallahu alaihi wasallam da rindinar da muka rayu da su muka yaƙi muka taimaki addini suna lahira gobe zan sadu da su yanzu kaga wannan ka gaya masa cewa baya wa Allah kyakkyawan zato to kai ma yanzu an yi gwagwarmaya an yi addini an yi fafutuka an taimaki addini an yi salloli an yi nafulfuli an karanta qur'ani an taimaki masu karatun qur'ani an yi kaza duk abokan tafiya sun tafi saura kai dai babba a unguwa ya kamata ka fara hiryawa ce unguwan nan duk da za sun kare saura yara kai ya kamata wallahi mu matsa mu ba su guri haka ya kamata ko eh ya kamata a matsa ba su guri ka fara jin haka a ranka saboda mai duk abokan gwagwarmaya suna gaba a je kabari kuma a ci gaba da gwagwarmayar kafin a karasa zuwa ga lahira Allah kai mu a sa'a wa yanbaghi alaihi kuma abin da ya dace ma marar lafiya an ya kuna bainal khawfi war raja'i halin kana rahin lafiyar ka zamanto a cikin halin tsoro da halin kwadai kar ka sallama kai automatic ka tafi a ai aka tuno wasu abubuwa a ce mun dan yi fa kaza mun dan taba kaza ko Allah ya karba ko Allah bai karba ba kaga akwai tashin hankali kenan kuma he ka tuno fa mu ne muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza muna fatan Allah ya karba duk mutumin da ya zo mutuwa inda ya samu wannan biyin manzo Allah ya ce dan aljanna ne kana jin tsoron laifukan da ka aikata wa ubangiji kuma kana kallon kyawawa insha Allah wannan mutumin dan aljanna ne ina ce wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja'i yakhafu iqab Allah iqab Allah ala dhunubihi yana jin tsoron ukubar ubangiji akan zunuban shi an yi zunubi an yi barna to idan Allah bai yafe fa bata da kyau ta dan bata mutum ta dan wulakanta al'umma ka ci zarafi to waɗannan abubuwan idan Allah bai yafe ba ya za a yi idan Allah bai wakilce ka wajen mai da haƙoƙin wannan ya za a yi za ta da akwai tashin hankali waɗansu yaran ta ɗan ka kalle ta bata da daɗi wani girman ka kalle shi ba shi da daɗi amma kuma sai Allah ya masa gam da katar kafin ya mutu komai an gyara to amma me ya baka garanti Allah ya karɓa babu kaga kenan kana da tsoron wannan kada tuhuma ta biyo baya amma kuma tun da ka tuba Allah ya ce ya allazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ana sa rai ubangiji ya kankare munanan zanubanku kaga kenan kama kana da sa rai Allah zai kankare wannan munanan zanuban naka so a halin mutuwa ya zamanto kana jin tsoron Allah kar ya tuhume ka kuma kana tunanin Allah madaukakin sarki zai yafe maka ya khafu iqafa Allah ala dhunubihi wa yarju rahmata rabbih kuma yana kwadayin rahamar ubangijin shi duk wanda ya samu wannan insha Allah ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in muka koma asalin littafin ya kaiwa wani saurayi ziyara a cikin samari matasa addini kaga kowace al'umma tana da matasanta wannan masallacin zaka tada akwai samari in ana magana addini za ka gansu gaba gaba haka kuma kowane masallaci haka kuma kowace kungiya suna da yan gaba-gaba to manzo Allah na da samari iri yan gaba-gaban nan da aka ɗayan su sai ya kwanta rahin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ziyarce shi yana da kyau kuma idan kuna da ƙananan yara masu zuwa masallaci tun daga hekara bakwai takwas tara akwai yara za ka gansu duk motsin da za ku yi kuna tare da su hekara tara da lafiya a ga da liman da yan kwamitin masallacinsa da yan tawagar masallaci kawai sun zo dubiya wa aka zo duba a ce dan wannan yaron da muke sallah a zahar da hila asar yanzu don Allah mahaifinsa ba zai ji daɗi ba mahaifiyarsa ba za ta ji daɗi ba shi wannan abun ba zai masa tasiri a ran shi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi ya duba shi ya dan lallashe shi sai yake ce masa ya kake ji sai yake ce jiki alhamdulillah wallahi sai dai ya rasulullahi ina jin rahi lafiya ta kama ta tafiya ce ina kuma jin tsoron kada Allah ya kama ni da laifi ina kuma sa rai ayyukan alkhairi da na aikata tare da kai su amfane ni sai manzo Allah ya ce na rantse da Allah a irin wannan halin da kake ciki na rahin lafiya a gargarar mutuwa ba wanda zai ji yana tsoron zunuban shi yana sa rai akan ayyukan alkhairi face Allah ya amintar da shi abin da yake jin tsoro kuma ya tabbatar mai da abin da yake kwaɗayi da haka kenan duk wanda ya zo lokacin mutuwa ya zamanto yana sa rai insha Allahu za a dace Allah ka datar da mu wa mahamastadda bihil marabu mala yace ko ya rahin lafiya ta yi tsanani wa mahama ko yaya ne ishtadda bihil marab rahin lafiya yayi tsanani fala yajuzu lahu an yatamanna al-mautu ko an yatamanna al-mauta baya halatta mutum ya ce ina ma in mutu akwai ababan tausayi akwai rahin lafiya masu ban tausayi kai ka san wallahi wannan mara lafiyar yayi hakurin da kai ba za ka iya ba duk wanda ka gani da wata rahin lafiya in ka ajiye kanka ya gaga cewa wallahi in ka ne ba za ka iya ba kuma Allah ya san ba za ka iya ba hisa ba a baka ita ba mun taba zuwa ziyara wani asibiti wani bawan Allah ya kone ina ji tun daga kafarsa har kansa ko ina a daure wata irin tafiya ake aka ce sama da hekara guda yana nan to kai yanzu ka tuno kunar wuta ka tuno a ce duka jikinka ne ya kone ka tuno a ce maka hekara guda kana zaune wanda ba kana karkashin tausayin al'umma in ka ci tausayi ne in ka sha tausayi ne in ka fito rana bala'i zaman ba daɗi kwanciya ba daɗi to kai mai kawai Allah da bai jarrabe ka da irin wannan ba to ko da an samu irin wannan rahin lafiyar an samu jarrabawa kada wata rana ka yi burin ka ce ni da ma in mutu in huta babu wannan da ma in mutu in huta wannan wani hukunci ne ka bada da babu yi a gurin ubangiji ba wanda ya baka tabbaci in ka mutu hutawa za ka yi ko akwai tabbas ɗin wannan ai da kowa yana da tabbas in ya mutu hutawa za a yi ko mutuwa ba ta so ai da ta zo ta yi ciniki amma bayan mutuwar akwai tashin hankali yasa manzo Allah ya ce kar a yi burin mutuwa ya gaya wa baffan shi Abbas ya ce duk tsananin rahin lafiya kar ka yi batan mutuwa ya ce idan rayuwar da kake ciki alkhairi ce to kai fatan man Allah ya ƙara ma tsawon lokaci ka ƙara alkhairi ka ƙara daraja ka ƙara matsayi a aljanna ka ƙara kusantar ubangijinka idan kuma rayuwarka a sharri me zai hana ka yi fatan Allah ya baka dama ka ƙara kwanaki ka tuba ka gyara ayyukanka kaga kowace alkhairi ce kenan dan haka cewa shi aran rai wallahi arziki ne kaga wanda muke karatu da shi duk arzikin duniya Allah ya bashi wanda zai kwana ya kai gobe wallahi arzikin duniya amla ya ɗauke da sarki a bashi wanda baya nan ne aka gama ciniki ko ya ci riba ko ya faɗi amma in dai kana nan wallahi ka ci riba Allah ka samu cika da imani wa mahamashtar da bihi maradu fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut wa idza kana alaihi huququn in akwai haƙoƙi akan shi yanzu kaga duk cikin wajibin mara lafiya ne ka yadda daga Allah take kai haƙuri ka kewa ubangijinka kyakkyawan zato ka zamanto kana tsoron zunubanka kana sa rai a cikin ayyukanka na alkhairi kuma karka yi fatan ka ce ni da ma mutuwar ta zo ta wannan duk kaga an gyara ɗabi'unka an wanke zuciyarka to saura kuma ayyuka na zahiri zuciya ta gyaru to kuma saura zahiri ina ce wa in kana alaihi huququn idan akwai nauye-nauye a kan shi idan akwai haƙoƙin mutane a kan shi fala ya juzu lahu a falyu addiha ila ashabiha lalle wannan haƙoƙin ya danƙa su a hannun masu shi in ta yassara lahu zalik in dama ta samu in dai akwai haƙoƙi a kanka to ka bada ka sauki daga cikin sauke nauyi akwai haƙoƙin da yawa da ba ma kawo shi aka a karatun fada da muka zo a durusul muhimma li'amatul umma ko na faɗo wani haƙoƙi da mutane ba su fiye ambata a kan shi ba su bai kawo shi aka ba so yanzu duk wani kalan nauyi da ka sani kawai ka tabbatar yana kanka ko kuna yara ne fa ko ka ɗan yi cikaro cikaro da ku da ya abokanka ko ka sai wani abu ka hallaka shi ka ba da labari da kai muna yara fa da ni da wani da wani da wani mun taba sayan kaza na naira talatin ko aka ba mu sai bol ta naira talatin kulob ko aka ban ajiyar bol din na je na saida ta naira ahirin da biyar na kahi to a gaya musu fa wannan bol din na san tana kaina da kaiwa ne da kaiwa ne da kaiwa ne ku neme su a yi kiyasun kudinta a biya ɗaya daga cikin nauyoyi kenan daga nauyi na gaba har akwai faci nikayyar da ba a yarjejeniya a kansu fa kuma da yawa mukan shanye su kamar mun shanye ruwan fiya wuta na faɗa hatta kaga ba su sukan kuɗin ruwa da ba su sukan kuɗin wuta wani haƙoƙi ne a kawunanmu mun zo rasuwa kuma kayan ruwa na wata bakwai sai a hekara ake karɓa wannan wata bakwan bahi ne a kanka ka gaya wa magadanka kafin a kai ni a je gidan ruwa a biya kuɗi kayan kuɗin wuta ka biya 'yan wuta an sha wuta a gidan nan ni ne mai alhakin biyan bil ka biya kafin ka mutu wallahi wannan alkhairi ne ya fi maka haƙoƙi ne wannan suna nesa daga cikin haƙoƙin da ba a kawowa ni gida ɗaya ne na gari a garin nan na je akan ishu na mita na magadan suka zo suka ce ba za su raba bahi ba sai an musu lissafin kakaf abin da ake bin mahaifinsu aka kuma lissafa aka gaya musu suka cike kudin suka biya sannan za su fara lissafin rabon gado ni wallahi dai da ido na so kadai na gani wani muwafaka ta ubangiji yadda ƴaƴan suka yi tunani cewa bahin wuta bahi ne akan mahaifinsu so da cikin haƙoƙin da ba ma kawowa idan an baka shugaban akwatu yan jam'iyya a ɗan rabo he kaɗan yi tsawon hannu akwai abin da ya rara ko sai karara ke to a ga 'yan kwamiti cewa kudin nan da aka bada a raba 200 ko 2000 5,000 ta yi rara a ga 'yan kwamiti su yafe an ba su yafe ba a maida musu barantana ka matsa masu gafaka tun daga kan hidimastoci da faransufuloli da 'yan daraktoci na zonal office da imamu da 'yan daraktoci da kwamishinoni da HODs da sectionals wala na ga kawa da wallahi duk waɗannan haƙoƙin yana da kyau wallahi muke dawowa zuwa gare su wanda akwai abiya wanda babu a nemi a yafi babu laifi ko wasiya ce ka bari kana jin nauyi ka bar wasiya ‘ya'yanka su fito su ce, Mu ‘ya'yan wane ya bar muna wasiya, ya ce ya taɓa kaza, ya taɓa kaza yana neman al'ummar jiha a yafe mashi, ya kuma aikata ayyuka na alkhairi wanda yake tsammanin in Ubangiji ya karɓa za su warware waɗancan rikicin, waɗannan haƙoƙin a biya su, da haƙoƙi na bahi na yau da kullum, da haƙoƙi na aran fadama, ka ɗan arimi girbin wane ka salwantar da shi. ka a riman jagararwa ne ka ɓantar da ita ka a rugudumarwa ne ka ɓatar da shi dubu biyar tawa ne ka mai hiru kaza nawa ne ya yi hiru musamman waɗanda suke ganin ustazai ne na sha faɗa Allah ya ji rai Allah ya kyautata na gaya wani yaro nake ta daga cikin abin da nake tsammani ustazai sun fi kowa nauyin bahi ko suna ga tsakaninsu da Allah yana da kyau sosai shi yasa nake ji hin wahidan yayi musu wani bangaren suna da gafala sosai da gaske so duk abin da ka san nauyi ne a kanka ka biya kafin ka mutu abin da za ka bari fa gado ne ko kafin magada su zo kan shi kawai ka biya da ka tuno wani yana bi na naira dubu ahirin wani rubuta naira dubu ashirin ta wani ce kirgaje kaka kai masa tun yara suna kallo akwai turin kuɗi su ga yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa yana ƙasa ya ƙare nauyi ya ƙare ba yake nan ba kowa halinsa ya kwace shi wallahi ka zauna lafiya kallawa in ka mutu an ce rikici ake a biyan bahi in rikici ake kuma an sa haɗewa da wasu lusaran alƙale wallahi haka wani bawan Allah muke tattauna da shi yace ya tadda kes din a kotu mahaifin ya rasu ana bin sa bahi alƙalin yana tattaunawa da ƴaƴan a fanan garin ne yana tattaunawa da ƴaƴan su amince a biya bahi kowa ya ƙe masa gege na ci a da laifin alƙalin shi ma ai Allah maɗaukakin sarki ca yayi min ba'di wasiyatin yusi biha audain ko yusa biha audain ko tusuna biha audain ko yusina biha audain duka ayoyi guda hudu ko ce haka Allah ya gaya mata yusi yusa tusuna yusina kowace sai an biya wasiya ko an biya bahi ba ra'ayinsa ake nema ba dama amfanin aje gaban alƙali kenan ya hukunta a biya da haka in dai ana bin mutum bahi ba a buƙatar amincewar ɗansa wai za a biya bahi ba a buƙata abin da ake da buƙata a tabbatar bahin ana binsa kuma ko da babu komai dama fa su magada abubuwa guda biyu ne suke gada duk wani mai cin gado abu biyu ke cin gado da me da me yake cin gado na na'am ko ya ci gadon bashi hina liability ko ya ci gadon asset ɗayan biyu ne he yasa hata gadon gwamnatoci ma ɗaya ne gwamna ya gama mulki ya tafi ɗayan biyu ne ko ya barka da kuɗi a tarjare na gwamnati za ka fara aiki lafiya kalau ko ya barka da bahin yan kwangila za ka bara da biyan bahi da bahin albahi da bahin allowances da bashin arias da bahin kaza sai ka zo ofis kullum kanka yake ciwo har ka ɗauka ma asiri aka ma ba wani asiri nauyi ne niki-niki a kanka to kai ma wata babanka zai iya mutuwa kana sa rai za ka samu gadon miliyan goma in aka tahi rabon bahi he ka tahi da bahin miliyan goma kuma he ka biya dan babanka ya ci kuma ku ya ciwa da aka to idan akwai nauyi kafin ka mutu ka biya nauyin da kanka wa illa in babu damar biyar ausa mutum ya yi wasiya li'amrihi sallallahu alaihi wasallam bi zalik saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan duk abin da ka san nauyi ne ka biya yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abin da kake tsammani fa ba na arziki bane wasiya ake baka da mamaki wani yazo mutuwa yace ina mutu ka je gidan wani yaron wannan yace hi yayi kwartanci a karbo masa dan sa a dada hi cikin gida aka gaba abin arziki bane bare ko kawai mutum yana zaune da matarsa aka gama zaman makoki aka kai mutum aka binne kawai ta so dan dan dan ya tafi gidan mutum ya salamu alaikum alaikum salam me ya faru yace yaro kaza za a bani yayana ya ce hi yazo ya karuwanci ko ya kwartanci a nan gidan a bani dan in tafi da shi yace yace to ina zaune a gida da matata da dana kace dan ku ne hey rikici dana ne dana ne he gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin hadisin alwaladu lil firash walil ahiril hajar shi dai da na matar gida ne da haka mai mata hike da da shine alwaladu lil firash walil ahiril hajar yace hi kuma kwarto da mun kama hi jefe hizami ce da dan uwanka yana nan ya faɗi wannan magana to da jefe hizami to amma dai ni abin da yasa na kawo maganar wai girman wasiyar kaga koda abin da kake tunani a karan kanka kai ba alheri bane magabata wasiya suke sai kuma ana bin ka bahi ba za ka biya ba ana bin ka nauyin kaza ba za ka biya ba an baka amana kaza ba za ka faɗa ba an aje kuɗi kaza ba za ka faɗa ba kana da asusu a banki kaza kuɗin mutane kaza ne ba za ka faɗa ba yan banki suke ga shiru shiru shiru shiru kuɗi ya girma ya haɓaka kawai su yi mitin tsakanin su kawai su kahe kuɗin su kahe account ɗin hikenan fa da yawa daga cikin akawuntocin akawunt ɗin mutane a Najeriya haka ake musu kawai za a jira a jira a jira hiru kawai da manana da sauran mutane su haɗu su a zare kuɗi a kai account ɗin hike an yi gaba in ka zo mutu a faɗi ce a banki kaza ina da account application idan an buɗe kaza yi ne fin ɗin kaza ita ce password ɗin rubuta ka meƙa musu kai taka ta gama wallahi waya ta ga yadda ake buɗe ta ana danna siri siri siri 5 6 7 saboda kai taka ta ƙare ka gaya musu a asusu kaza akwai kaza na kaza ne asusu kaza akwai kaza na kaza ne asusu kaza akwai kaza na kaza ne wannan hidda abin da ake nufi da in akwai haƙoƙi ka biya kuma ka bi hanyoyin da za a karɓi kuɗaɗen daga cikin kurakuran da aka ce mukan yi har akwai next of kin mukan rubuta wana next of kin ne ko idan ka mutu kafin ya fidda kuɗi yana shan azaba shi ma a hukumance akwai tsarin da ake bi fa in na mutu a ba wani kuɗi na shine magada ba sa shan wahala in kuma kana amfani da tsarin applications na yanzu to ka shaida wa 'yan gidanka duba babban ɗanka a nan ɗakin duba a nan ɗakin duba a nan ɗakin sai ka ce kai wane fin ɗin kaza ne kai wane password ɗin kaza ne sai sun haɗu za a cire ku saboda mata yanzu su ma fa ba duka bane adalai in ka faɗi fin ɗin a wani ɗaki duka za su kwahe su ba sauran kaga ka sauke nauyi ba ka sauke nauyi ba ka haɗe kansu da haka duk wani abu da ka sani nauyi ne ka sauke in babu kai wasiya in kai wasiya ka fita wala budda min al-isti'jali bi misli hadhihi al-wasiya malai ce ba makawa fa sai an gaggauta irin wannan wasiya din in dai wasiya ce ta nauyi da haƙƙi to fa wajira ake ba da wuri ake faɗarta da gaggawa ake faɗinta wallahi musamman wacce ta shafi haƙoƙin wasu wallahi da za ka je makabarta da yawa ka tahe su ka ba su minti goma da za ka sha mamakin irin wasiyoyin da za ka karɓi saboda mutane ba su zata ba ana mutuwa wanda ya fi kowa sakaci ana wa tunanin wallahi a wajen wasiya ba haushi ne yarabawa in kana kallon lagos film za ka gani in ka kalli inyamurai za ka gani mutum zai kirawo lauyansa a gaban 'ya'yansa da matansa a yi bayani ya rubuta dukiyarsa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba haushe ne ban san yana yi ba kawai da yin an mutu tsakanin 'yan uwa da 'ya'ya da babba a cikin gida da malamin da ya zo ko alƙalin kawai a yi maslaha a ga aina za a haɗu wani lokacin rabon gadon ma ba rabon gado ake ba maslaha suke cewa ake yi ko da mai gadon da mara gadon a ce kawai a yi maslaha ne wata taɓa jin da ake wannan ba a gurin bahaushe ba so ya kamata kafin ka rasu komai ka rubuta sami yar jota kawai ni akwai kaza a gurin wane wane akwai kazansa a gurina mun kulle yarjejeniyar kasuwa tsakanina da wane da wane wane ya kawo kaza wane ya kawo kaza wane ya sawo kaza mun sai kaza ana tara kudin a gurin kaza kowannen mu yana da haƙƙi iri kaza a lokaci kaza ka zauna lafiya kalau wata wasiyar in baka yi ba wallahi rikici ce magada ba za su yadda ba da aka waira nan da ya bamu labarin wata tafiya da muka yi inda aka sauke mu wasu bayan Allah suna tattaunawa akwai ɗaya daga cikin mutane ya yi takarar shugaban ƙasar Najeriya da ya zo rasuwa sai tara ‘ya'yansa ya ce kuɗina a guri kaza naira miliyan kaza ko biliyan kaza wane idan ya zo ku meƙa masa nasa ne yi mana gwari-gwari ka kaddara mutum da ya mutu sai aka sami naira miliyan 100 a akawun ɗinsa sai ya ce wane idan ya zo ba a san shi ba sai ya ce wannan kuɗin da yake cikin akawun naira miliyan 80 nasa ne saura nawa saura miliyan 20 kuma wanda ya ba da wannan wasiyar ya yi takarar shugaban ƙasa a najeriya da ya mutu wannan mutumin ya zo ya yi ta'aziyya aka yi duk abubuwan da ake yi da shi da waye bai taɓa nuna yana bin sa kuɗi ba aka gama ya tattare iyalansa da waya ya hau mota zai tafi wannan yaron kawai sai ga bai ce komai ba sai babbansa ya kirawo ƴan uwansa ya ce ku zo mu je mu samu wani ce mun ga ka zo har kuma ka gama duk abin da ka gama ba mu ji ka ce komai akan maganar kuɗin mahaifinmu ba sai ce ba wanda ya san mun yi magana daga ni sai shi sai Allah ya ce in na ce ina bin sa waɗannan kuɗin ko akwai a hannunsa babu wanda zai yadda za a ce saboda ya mutu ne sai suka ce ya bar mana wasiya naira miliyan kaza ko biliyan kaza kudinka ne ya ga mana kafin ya tafi yace to Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya albarka kaga kenan wannan ba dan yayi wasiya ba shi wannan mai kudin ya tabbatar idan ya faɗa ba wanda zai dade a duniya masu hankali amma da yayi wasiya ya rage na ƴaƴan su bada ko kar su bada kuma Allah ya sa mutanen arziki ne su ma suka bada din wannan shine abin sauke nauyi duk abin da ka san zai bar rikici a bayanka kai magana akwai wanda za a ga a gidan gado suke zaune tun kakannu da kakannu da ya zo kawai ya gyara ya masa fenti ya yi komai 'ya'yansa suka taso suka ganyi ko gona a ƙauye haka za ka gani idan mutum ya tashi tafiya ya mutu a yi ta rikici yanzu sai su ba su taɓa ganin wani abu ba a gona in ba babansu ba ya za a ce musu yanzu ta wani kakan kaka ce har yanzu in ka je kotuna ko wannan rikicin in ka zo rasuwa kirawo 'ya'yanka ka ce wannan gonar ba tawa ba ce gado ne tsakanin ni da wane da wane mu ma ba namu bane gado ne tsakanin iyayenmu su ma ba nasu bane gado ne tsakanin kakanninsu da wane da wane da wane ku ku yi kokari ku raba ku sauke mana nauyi a kanmu haka ake wannan dihi ne alfarin wasiya duk abin da ka san kana da dama kai wanda ka san ba za ka iya ba ka bar ula ubangiji kai wasiya Allah madaukakin sarki ya samu dace karfe nawa mana da lokaci? na'am wa yajibu an yusilil aqrabina alladhina la yarithuna minhu wajibi ne idan ka zo gargarar mutuwa kana da rufin asiri to kai wasiya da ƴan uwanka waɗanda ba za su ci gado ba kai musu wasiya wannan wajibi ne yana daga cikin wuraren da muke mantawa da yawa 'yan uwa za ga mutane sun taso yayu da kannai kansu a haɗe suna da rufin asiri suna komai tarihi Allah ya zaɓi ɗayansu sai ya masa arziki ko ya zaɓi biyu sai ya musu arziki zai yi ta kula da wannan ƙannuwan nasa da yayinsa ya riƙe su suke tafiya can ya samu wata mace sai ya aura wai ka san daga lokacin da ya auri wannan matar daga lokacin za ga an fara wata rahin fahimtar juna tsakanin waɗannan ƴan uwan da wannan matar suna nan suna haƙuri sai ta haifi mace sai ai da ɗan dama dama mace dai rabi za ta ci tana nan tana nan sai ta haifi namiji sai ga duk fuskar su ta canja wai ba gani fa za ka yi fa amma ne shine gaskiyar magana saboda haka yanzu waccan matar da aka je aka ɗauko bayan shekara talatin ko arba'in kuna da alaƙa wannan mata ita ce za ta kwahe duk dukiyar daga gidan A ta koma gidan B da ita so yana barin wani gilli a zuciya yana barin kiyayya tsakaninta da ƴan uwanka yasa idan an mutu daga sun ki dauka suna zage-zage suna rigima ana waye to idan ka zo rasuwa waɗannan ƴan uwan naka da kuka yi fafutuka da faɗi ka tashi ba a mutuwa haka a bari kuma tun da guntun kwarin ka yanzu ba rayuwa ake ba in ka tashi sai ka ce idan na mutu gidana na guri kaza kar a sa shi a gado na ƴan uwana ne da dangina na baki sadaka jariya kaje yadda ake bari wa ƴan uwa sadaka jariya kana da kannuwa mata kana da yayu mata duk suna gidan mazajin su to amma in ka mutu an saki wata ina za ta haya za ta kama ko gidan karuwa za ta tafi ko kalan dangi kai ne mai ƙarfi sai ka ce to gidana na unguwa kaza kar a sa a gado na ƴan uwana ne duk wanda ya zo bakunci duk wanda aka rago daga gidan miji duk wanda wata kaddara ta same ta ta zo ta zauna a gurin kanti gari kaza a bar shi abin da aka samu ake kula da wanda ya zauna a gidan da kuma kula da wannan gida din sannan Allah ya kaddara da zaka mutu kai ka tabbatar ka mallaki kuɗin da ya kai naira miliyan ashirin ga matarka kwaya ɗaya da ɗanta namiji kwaya ɗaya miliyan ashirin in dai ɗan na arziki ne kuma Allah ya sa albarka ɗan da abin da ɗan ya samu abin da matar ta samu zai iya rike su ko ba zai iya rike su ba zai iya rike su to amma ga ƴan uwanka nan duka da kai suka dogara kai kake ba su abinci da safe kake ba su da rana kake ba su da daddare kuma ka mutu kuma wannan za ta kwahe gado ita da ƴanta ya za a yi su murna da mutuwarka ya za a yi su ji daɗi sai ka zo kana gargarar mutuwa miliyan ashirin ce sai ka ce to jama'a ku ɗau biro da takarda ku rubuta ku kamun waya in yi magana a ɗauki odiyo na idan na mutu naira miliyan shida na ‘yan uwana ne kaga abata kai sulusi ba kenan ko saboda haka kana mutuwa za su ce a'a ya yi wasiya ko haka bane ba an zauna lafiya kalau wannan miliyan shida sai su ce to tunda ya mutu Allah ya sa muka samu miliyan shida kowa ya tsaya ya nutsu ya ririta tasa su shida ne kowa aka ba shi naira miliyan ɗaya to kowa ya tafi kasuwa dan yanzu mai ɗawainiya baya na wannan shine hikimar shari'a ba ta so ta bar gaba tsakanin ƴan uwa da ƴaƴanka da matanka da haka in ka zo rasuwa wallahi ka bar musu gado aka bar musu wasiya wa yujibu lahu ko wa yajibu lahu an yusila lil aqrabina allazi la yarithuna minhu a leƙe da wannan akwai da yawa za ga abokan kasuwa ne wani tun suna yara za ga abokin kasuwa ne zai yi ta mabauta za ku yi ta zama da shi za ku yi ta kaza yi kawai mutum ya mutu sai kaza ana cewa a tambaye shi daga wannan kuɗin ba wani ce yi ana bin wani bahi akwai guri akwai guri kaza akwai a guri kaza akwai kaza sai a tattare kuɗin kakaf yana gefe sai a rabe ba wanda zai tuno da shi yanzu zai koma sabon lale daga zero so yanzu wannan da ya san cewa yanzu an yi wakaci ka tahi ba wanda zai tuna da shi ma ya duba wani bangare na dukiya zai shiru a kanta so irin wannan a maida shi doka da an fara tafiya ga yawa ƴan uwanka ga yawa wanda suka isa idan na mutu wane ko wance wanda muke kasuwanci da ita ka zo kaza na dukiya na kafin a raba a fidda haƙƙinsa ne yana da afu sai kaga an zauna lafiya kalau da haka yanzu galibi ƴan uwa ana mantawa da su kuma ga Allah ya albarkaci bahauhi in ya taya haihuwa maza da mata ne ba wani zancen kalala da wahala ka ji a jami'a an ce mace mane ne ne wani imra'atun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun akun aw ukhtun fa li kulli wahid minhum wasudus babu wannan kowa an kada gara ma zure sa mata ihe fama an kalala a ga maza bakwai mata takwas wani goma goma wani ha biyar biyar mata ha biyar maza ha biyar wani uku uku mai dan mace ɗaya kenan wani kuma ta yi takwas wani ta yi tara to ina za a fita dangi da kafin a fita ka san kai ne mai dan walƙiya eh ka ce to in na mutu ƴan uwana maza da mata a ware musu naira kaza ita ce wasiyata kuma karka bari fa yi tafiya ta yi tafiya ka ce in na kusa mutuwa ba maki gobe ne ba maki jibi ne kuma da kayi niyyar alkhairi kawai sahi a matsayin wasiya yanzu idan na je Kano na dawo zan je gidan wani in bahi naira dubu ɗari biyu ga yawa sakataranka ko ga da kuke mu'amala ka ce na yi wa wani alkawarin naira ɗari biyu amma hina da daga Kano ko ban dawo ba a bashi ka fita zan gina wani gida a rubuta ko baka gina ba in ka mutu kafin a raba a gina mashi zan sayawa na mota ta naira miliyan uku kana mutuwa a je a siyo motar ba an gama zaman makoki ba wai ya jibu lahu wanda da kuka ya kalle ne ko ana makoki yana hawa sabuwar mota ko wai ya jibu lahu an yi silil akarabina allazina la yarithuna minhu walahu an yi si bi sulus min malihi bi sulus min malihi mai rahin lafiya mai rasuwa yana da haƙƙin da zai yi wasiya da ɗaya bisa uku na dukiyar shi wala ya juzu ziyadatu alaihi baya halatta idan za ka yi wasiya ka tsallaka ɗaya bisa uku balil afdalu an yan kusa minhu kai abin ma da ya fi falala ya rage akan wannan ɗaya bisa uku ɗin wannan shine abin wasiya in za ka yi wasiya kar ka wuce ɗaya bisa uku saboda hima kar ba magadanka su fuskanci mugunta kake musu kada matarka ta fuskanci mugunta kake mata ita ma za ta maka bayan ka mutu kada yayanka su fuskanci mugunta kake musu za ka musu ɗaya daga cikin wani clips da ya ban sha'awa da na kalla ana hira da wani inyamuri aka ce what is your greatest uh, greatest regret a rayuwa ko greatest mistake a rayuwa sai ce wallahi greatest regret da yake da akwai an ce musu wai enjoy your life life is too short ka more rayuwarka rayuwa ba wani tsawo gare ta ba yace sun samu kuɗi sun samu dama yace sun fantabar da kuɗin yace kuma ga tsawon rai Allah ya ba su wani hine greatest regret din shi kaga kenan hi a nasa tunanin kawai Allah ya bahi dama zai cinye kuɗinsa ya gama cinyewa mutuwa ta zo so karka yi irin wannan idan Allah ya baka dukiya kullun ka rene ta karka ce ni in na mutu ƴaƴana ne za su je su sha giya su yi kaza mata na za su auri ba ruwanka kai ta tarawa kai a tarin farko kanka kakewa in ka rage bayan mutuwa su samu saboda zaka ki ka lalata kuma sai Allah ya baka tsawon kwana kuma da su za ku zauna dai to idan suka gane ka kashe kuɗi ne dan kar su ci sai su baka nasu su ma nasu za su tara yadda ka ji daɗin naka to su ma ba za su ji daɗin nasu shi yasa Sa'ad ibn Abi Waqqas da aka yi wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi an zo wani abu a Makka sai rai lafiya ta kama Sa'ad ibn Abi Waqqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya kai masa ziyara yace Sa'ad me yake faruwa yace wallahi ka gade da rahin lafiya tai kuma yadda daga dukkan alamu ni tawa ta gama tafiya zan ya Rasulullahi kuma gashi Allah da ya kaddara ni ban samu haihuwa ba sai ya mace kwaya ɗaya tak gashi kuma miloniya ne na wannan zamani kuma miloniya fa na kudin larabawa fa a zamanin wancan ba irin miloniyan mu bane ba in ka ji miloniya a zamanin larabawa fa biloniya ne a yanzu kuma da gaske biloniya sai ce ya rasulullahi ba wanda zai shiga dona sai ya mace kana ga kawai in rabar da dukiyata sai ce a'a sai ce to in bada rabi ya ce a'a ya ce to in bada sulusi in bada ɗaya bisa uku in bar mata biyu bisa uku sai ya ce to sulusi ce to wa sulusi kabir sulusi mafi yana da yawa kaga yanzu duk da mace ce za a bari kwaya ɗaya manzon Allah yana nan da gawa a kwashe ɗaya bisa uku a bawa mutane a titi ga yarka ce wa sulusi kabir hina dalilin da yasa ya ce badil afdalu an yanqusa minhu mafi falala a wajen wasiya ka rage daga sulusi din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sa'ad ya ce karka manta fa abinda za ka ɗauka ka ba wa ‘ya'yanka ka sa a bakin matarka ko bakin ɗanka akwai lada a ciki da haka don ka mutu ka bar gado matarka ta ci kana da lada ka mutu ka bar gado ɗanka ya ci yana da lada ya ce kuma ba mamaki ma ka yi tsawon rai yanzu da na ce maka bayar sai ka ɗauki dukiyar duka ka ce an rabawa al'ummar musulmi kuma ya Allah ta hi bayanka yanzu bakin ciki za ka yi na ka gama rahin lafiya ko bakin ciki za ka yi na ka ba da kuɗinka sai ce ba mamaki rayuwa ta ma tsawo ya zamanto kana da zuriya kana da 'ya'ya ya ce don ka kai taka tsantsa da aka sai haurin shawarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsakura abin da zai sadaka da hiya bada wata kilonin sadaka tana daga cikin silar warkewarsa ya sa kuma idan kun yi rahin lafiya kun yi rahin lafiya ta ki warkewa ku yi mahaukaci ya sadaka tana warkewa wallahi ka duk wanda aka nemi ciwon sa ya kasa warkewa a yi mahaukaci ya sadaka mahaukaci ya sadaka shine kowa ya samu a garin na na na kyakkyawa la ake kyawa ba kowa yake samu mahaukaci shine kawai ta hada kowa da kowa ai balarabe ma idan zai siffata abu shi ma na samuwa abin da yake bawa mutane tsoro sai kwatanta da shi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo kyauta a watan Ramadana kamar guguwa kaga guguwa ai tsoro take badawa saboda guguwa duk inda ta zo kowa razana yake kuma da karfi take tahowa a ga tahowarta a ga hucinta a ga karanta to aka kyautar manzo Allah take da Ramadana to kuma idan kun ga mutum akan gado an yi jinya an yi jinya an yi jinya ta ki warke a tambaye wani wani account ɗinka ya ce yanzu dai ina da ina kyauta zaton dai wanda yake cikin akawun akwai miliyan 130 ya ku ce to za mu sarakar da miliyan 40 gobe ai mahaukaci ya ce ko idan unguwannin gumal akwai unguwa 40 kowace unguwa ya a sami unguwa ko mai unguwa a sami unguwa a danka a hannunsa a ce kowa ya samu so watakil ko dubu-dubu aka bi gidaje da ita ko dubu-biyu aka samu ko dubu-uku-uku aka ce wai a ce alhaji wanan ne ya fidda miliyan arba'in yana so a sashi cikin addu'a Allah ya warkar da shi wallahi za ka warke insha Allah ta'ala kuma ka gwada miliyan arba'in in Allah da za a samu lafiya da ita madadin a zamanto ana ta cewa a sha fari da safe a sha fari da rana a sha fari da daddare a sha uku a sha bakwai ka ba mutane su shanye maka maganin za ka samu waraka in kai sadaka da kowa ya samu a garin nan na tabbatar insha Allahu akwai mutumin da in ya ɗarka ya kalla ya faɗa Allah zai saurare shi garin nan tana da yawa hisa za ka ga in ka taɓa malaman firamare za ka ga sun ce a wajen asambili a yi ta bayyada sai ga ikon Allah idan aka yi wannan tabayyada sai ka ji abin bukata ta biya in suna tsoro zaka ji an yi hiru in so suke sai ga abin ya taho saboda a waɗannan yaran yaran ba mamaki akwai wanda ya kyautata mahaifiyarsa kafin ya taho ba mamaki akwai wanda ya dauko mahaifinsa ruwa akwai wanda ya dauko mahaifiyarsa ruwa ta ji daɗi ta ce Allah ya ma albarka Allah ya farin ciki da shi aka ce ayi addu'a ya daga hannu ya addu'a wallahi albarkacinsa sai Allah ya karba to ina za ka bi gida unguwanni kowane gida ka bada watakil a kowanne ya kwana yana wa Allah sallah Allah ya ce ina ƙaunar ka jama'a ku ƙaunace shi cikin mala'iku kuma ya ka bahi abu sai ya ji daɗi ya ji sanyi a race kai Allah harki wani Allah bahi abin da yake nema wallahi an wuce gurin ya zama tarihi shi bai san bahi ya ma addu'a Allah ya karba kai baka san bahi ya maka kuma an wuce wannan guri din yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo mardakum bis sadaqa kuwa marasa lafiyanku magani ta hanyar sadaka da haka kenan in za a yi sadaka a yi ta mai yawa da haka sa'ar ibn abi waqas ya dauki shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah kuma ya masa tsawon rayuwa kuma ya haihu ya ƙara aure aure ya samu ƴaƴa maza ya samu ƴaƴa mata dalilin kuma ya alkinta dukiyarsa yasa ni a shawarce kar mutun ya mutu matsiyaci kar ka yadda ka mutu matsiyaci kar ka yadda ka mutu matsiyaci ya mutuwa matsayaci hi ne mutum ya ce hi bara ya cinye komai akwai wanda za ga da gangan suke faɗa bara in cinye karka yadda ka cinye komai saboda lahi za ka cinye kuma Allah ya ƙara maka hekara goma saboda kai ma ka sha wahalar da kake musu fama amma kana cikin nema kaca-kaca da dukiya kaca-kaca ka mutu ya fi alheri wani 'ya'yan naka muri-muri za ga da dangi za su yi ca kowa yana so dama abu ne biyu ne a duniya ko amma dan Allah ko amma dan Allah ya baka ko haka bane ba to yanzu da ka cinye wa zai dauka to ba wanda zai dauka dama kai cin arzikin ka naka ne kai daya to ka cinye ka tafi da shi kuma wani dauka maka naka ci gaba da wahala ba wanda zai maka wahala da shi amma a ga wani dan yaron ka dan jariri wata bakwai kuma a ce yana da miliyan 70 lalawa ya haji ba ka rike shi ba sai kai amfani da wa in tukhalituhum fa ikhwanukum ko idan ka hada da naka da nasu kunci Allah ce babu laifi yan uwanku ne saboda haka yanzu maraya da miliyan 70 ɗinsa kana duwa miliyan 70 wala ko ɗan rahin lafiya ba za ka ke yi ba sai ɗan jifa jifa kawai ka ɗaga ka leka akawun ka ga sabin ka ga zero a mata kwama a ƙara zero zero zero a yi kwama a ƙara zero zero zero wala za ka ji akwai daɗi ko ba naka ba ne ba sai saba'in ce fa a cikin akawun ɗin nan kuma dai da aka sa miliyan saba'in a kasuwa in dai a hannun wanda ya iya ne watakil kafin shekara za ta iya jawo saba'in fa ko ta jawo ahirin ko ta jawo talatin saboda haka a yaro an mutu an bar shi da miliyan saba'in yanzu a shekara ka samu lebar miliyan ashirin ka ce kai yaro zan ɗauki uku ko? sai ka ɗauki uku babu rufin asiri a ciki so inda baka bar shi ba wa zai ɗauka barantana a riƙe barantana a juya masa yasa an muka kalli junanmu mu ga kanmu da kanmu gaskiya yaran da suke shan wahala su ne yaran da iyayensu suka cinye arziki kafin su mutu amma in ka basu da ɗan maiko a hannunsu yaro da gari abokin tafiyar manya ne Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wa yushhidu ala zalika rajulaini adalaini muslimaini idan kayi wasiya ka samu mutane guda biyu adalai musulmai su zamanto shaida akan wasiyarka da haka kuna tafiya a mota kawai sai ka ji wani abu ya faɗo maka a rai sai ka ce kai gidana na unguwa kaza limamin unguwarmu ko ladanin unguwarmu ko saurayin nan kowa ne ba ni da wane ku zamanto shi da na bashi wannan gidan har ga Allah har a gaban Allah na bashi wataƙin da aka je su sun dawo kai baka dawo ba suna zuwa suka dada labarin mutuwa ka ce amma fa ya yi wasiya kuma ya faɗa mun ji mun kiyaye gidansa na guri kaza ya bai ma bani wallahi ana zartar da wannan wasiyar duk wanda bai yi ba sai sun yi shari'a a gaban ubangiji kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum ko ita ce ayar a wallahi in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf Allah ya ce wajibi ne ya wurwurta akan ku idan mutum mutuwa ta zo masa ya bar dukiya to yayi wasiya kafin a rubuta gado aka ce iyaye da dangi yace kuma hakkan alal muttaqina wannan wasiyar fadarta da isar da ita haƙi ne akan masu tsoron Allah Allah ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna duk wanda ya ji wasiya ya gurbata wasiyar ya hana ayi aiki da ita zunubin abin da zai faru akan wannan wasiyar yana kan shi kuma abin da mutane suke mantawa shine abin da fa aka faɗa na wasiyar ba lalle bane shine abin da za a karba akan ka a ranar gobe alkiyama wani sai aka ce a bashi naira miliyan 1 sai ka hana sai bayan shekara goma ka ce gaskiya fa magana ta gaskiya wanda da aka yi wasiyar nan aka ce a bashi naira miliyan ɗaya wallahi da gaskiya ne muna sani muka ki sai aka ce a kira shi a ce wani ka yi haƙuri wani da ya ce a baka miliyan ɗaya muka ki wallahi ɗan ne mana hudu ba amma yanzu mun tuba sai a ɗauki naira miliyan ɗaya a bashi na sai an yi ƙiyasi yanzu wannan naira miliyan ɗayan da an bashi ya juya ta a shekarar farko nawa za ta zama yadda kasar ruwan banki aka za a kirga ta a shekara ta farko za ta ja kaza ta biyu za ta ja kaza ta uku za ta ja kaza ta hudu za ta ja kaza har zuwa shekara ta ahirin wannan ga abin da za ta jawo wannan wajibi ne dai an yi wannan lissafin shi yasa idan da amana a kanmu fa mutane su yi taka tsantsa wata yarinya mana karatun inheritance sai mun tambaya ta ce mahaifinta ya rasu kuɗi irin na wancan zamanin ta ce ko dubu ɗari uku ne aka ce gashi a bawa yara sai aka ce ba za a ba su ba ta ce yau malam abu gada muke fa har ta yi aure har ta zama bazawara take min tambaya a aji tun suna mutsi mutsi aka hana dukiyar wai sai yanzu abokan mahaifin kuma suka kawo musu dubu ɗari uku suka ce a za a yi nace kaku karɓa ko bari yadda suka fara a ƙare a haka sa ba ku a lahira in kuma ba haka ba to a lissafa dubu ɗari uku ta shekara ahirin da ta wuce nawa take yanzu akalla yana ga za ta kai miliyan wajen ahirin saboda haka in sun tuba su kawo miliyan ashirin na raka idan aka kawo karɗa gano ok to ta zama miliyan ashirin haka za a bada to yadda yawa abin da mutane suke mantawa a haƙoƙi kenan kar ka ɗauka iya abin da aka danka iya abin za a baka kuma ko sata kai haka abin yake kana zaune da abokinka he kaɗan muna furce he dubu hamsin ko dubu ɗari kar ka ɗauka bayan shekara goma ko nan dubu ɗarin za ka da ita a ita ma lissafi za a yi da ribarta da kasuwancinta da haɓakarta da darajarta haka za a kawo wata bayar Allah ta biya kujerar maka za a kai ta umara sama da hekara ashirin da wani abu ejen ɗin ya ƙi kaita yanzu da ya mutu he magadansa suka ɗauko suka je suka samu magadan waɗancan suka ce sun gani wancan ta biya kuɗi naira dubu biyu ne ko dubu kaza da nawa za a kai ta umara kuma Allah ya kaddara mahaifinsu ya rasu ga 2,500 suka ce ma karɓa na ce a'a karku karɓa ko dai tun da ya tafi ta tafi Allah ya ƙarasa musu rikicin in kuma za su biya to su biya kujerar umara a yanzu ko tun da 2,500 da aka bashi ta umara ce to yanzu a je a siyo kujerar umara da wahalhalinta da komai ba za ta yi ƙasa da naira miliyan uku ba zuwa miliyan hudu saboda haka madadin 2,500 yanzu naira miliyan hudu za a kawo kai ba za a kawo baga danka naira miliyan hudu bacin sun gama dubban da tsammani sa shi Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata Allah sarki da yanzu ta yi oke umara suna ci suna addu'a amma 2,500 yanzu dan yaro faɗan karmi ya murtsike ta wallahi musamman aka haife wata bata da ruwan nono za ka gane sai yaro yake shan kuɗi sau yanzu kuma haɗa balagagu wajen mutum bakwai takwas ka ba su 2,500 saboda Allah ba abin da za su yi ita akwai makamun faɗa ake ba 2,500 fa Allah rufa asiri wa yushidu ala zalika rajulaini adalaini muslimaini fa in lam yujada fa rajulaini min ghairil muslimina idan ba za a samu musulmi biyu da za su ba da shaida ba a samu mutum biyu wanda ba musulmi ba da haka idan ofis ɗinku kun saba zama da kiristoci ɗan sanda ne ko soja kuna sambisa ko kun je mobile kun je kwantar da tarzoma sai aka ɗirka maka arsashi Allah kiyaye ka tabbatar mutuwa za ka yi to ka ce yanzu ku kai ni wajen musulmi in ba da wasiya a'a wannan kiristocin da kuke tare da su su za ka ba wasiyar yanzu idan na mutu an kai ni garinmu ku faɗa a gaya wa matata kuɗina na guri kaza a bawa wani naira kaza karwa ka ce to ai kirista ne yanzu ya kawo labari a yadda a'a Allah ya ce a karɓa saboda ya fi ka sanin a ina mutuwa za ta ɗauke ka wani ya tafi lagos yana gadi a gidan wani mai gadi he mutuwa ta zo masa wa zai ba wasiya wannan mai gida nasa da lagos kuma ta kirista ne sai ba da labari mai gida kudina na sallama da nake ta tarawa yanzu ya kai naira dubu ɗari takwas idan an kai garinmu dubu ɗari shida na magadana ne dubu ɗari biyu akwai aminin mahaifina ya yi wa zala da shi ya yi ɗawainiya ya yi kaza ina so in na koma an masa kyauta ta arziki ɗari biyu a bashi to karba za a ce to ai kirista ne a'a ko kirista ne idan ya kawo wasiya ana karɓa saboda muhimmancin ta a tsarin addinin musulunci ala an yustawsaqa minhuma inda shakki bi shahadatihima abu sa sharadin an yustawsaqa a ƙarfafa minhuma daga gurinsu idan sun kawo wasiyar to a nemi abin da zai tabbatar da gaske suke inda shakki amma idan an yi shakku bi shahadatu hima akan shahadarsu idan mutane suka kawo shaida ko musulmi ne ko ba musulmi bane idan an yi shakku akan wasiyar anya ba kitsawa suka yi ba babu laifi a ce to ku rantse da Allah kai kuma da aka baka kai ce daga kawo sako ya samu rantsuwa a ka rantse ba wani abu a kara mukalla kar ga cewa kai ustaz ne ko kana karantar da mutane ko malamin islamiya ne kuma an baka sako ka zo ka faɗa tsakaninka da Allah aka ce to rantse yanzu ni ban isa in faɗi magana ba a ce in rantse to ba za rantse ba kar Allah sa ku bahi a kar Allah sa ba ku bahi ai wani ka cuta ko rantse he ka ce wallahi na rantse da Allah da girman Allah ko ko bani qur'ani ka ce na rantse da wannan alqur'anin a matsayin sa na sufar ubangiji wallahi ya ce ayi kaza ba hikenan ba an kare hikenan an kare amma mutane da yawa sai ka an ce rantse sai ce ba zan rantse ba ai ka ji ba zan rantse ba akwai alamun ƙarya dama yasa aka ce a rantse din dan gaskiya ta fito Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mu tsaya ne to abin da muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana daidan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalam na'am na'am na'am eh na'am eh mala ya ce yana bin wani naira dubu biyu kusan shekara ashirin da ta wuce ya bashi dubu biyu ya biya registration kuma bai biya shi ba yanzu ita haibiyansa dubu biyu zai bashi ba dubu biyu zai bashi ba shi ba mai koka ka ɗansa ka ce je ka masa registration yadda na ma registration ima registration kuma samu makaranta kai ma irin tasa saboda haka makaranta ya ta faɗa ina darajar dubu biyunsa ya ta biya in kuma ba haka ba to yanzu ku haɗu da masu kima dubu biyu ta wancan lokacin me za ta iya saya watakil dubu biyu hekara ahirin da ta wuce za ta iya siyar katuwar akuya watakil hekara ahirin da ta wuce dubu biyu mala ya ce za ta iya sayan bahun shinkafa to yanzu za ta sayi bahun shinkafa sai a gwada yanzu shinkafa yar gwamnati dubu biyu a wancan lokacin na wace shinkafar gwamnati yanzu dubu sittin saboda ta sako to ya kaba da naira dubu sittin ba laifi ba laifi a kanta yasa wani lokacin akwai malaman da na ga suna ba da shawara kuma haka ya fi alkhairi idan an tahi yanzu za a ba da bashi ka ce ni wane zan baka bashin naira dubu ɗari a yau a lokacin darajar dala tana daidai da kaza saboda haka kudin idan an maida hidala yana daidai da dala kaza he sa hannu ka sa hannu da aka tahi za a biya bayan shekara arba'in sai a ce abin da aka bada dubu hamsin ce daidai da dala ɗari uku ko? ko daidai da dala nawa kenan dala uku ko dala uku ce ko dala talatin ko dala ɗaya dubu da ɗari biyar ko wanda ka ba dubu hamsin yanzu kana daidai da dala ka ba shi dala talatin da biyu ko saboda haka da shekara arba'in ta in an samu rikici a naira a koma dala ya ce daidai da dala talatin da biyu ko ku ɗauki kutsai gure guda biyu na ba ka rancen naira dubu ɗari daidai da dala sittin daidai da riyal kaza saboda haka sai a kallo darajar riyal a kallo darajar dala a kallo darajar naira sai a samu gurin da za a haɗu kaga in ya rike naira sai kace ni na rike dala in ga rike dala ya ce ni na rike riyal to za a samu gurin da za a haɗu insha Allah da aka rubutun bashi yanzu gaskiya a Najeriyance akwai dan rikici a kansa musamman in garin kuɗi za ka ɗauka ka ba mutum a koma a kalli darajar wani kuɗin saboda kullum naka karyewa yake yau ka ba mutum naira dubu ɗari idan zai biya ka wata uku ba ya fa dubu saba'in ya baka ko dubu sittin to a kalli darajar kudin na'am can mala a baya na'am eh baka je ba karatun jiya kenan ai ana rantsaya da alkur'ani saboda alkur'ani siffa ce cikin siffofin ubangiji shi kuma ana rantsewa da Allah ko sunayensa ko siffofin shi Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata idan kina fishi fa ina ganewa tace ya kake ganewa tace in kika tahi rantsuwa kina cewa wa rabbi Muhammad wannan gida lafiya kalau kenan idan ranki ya baci kina cewa wa rabbi Ibrahim in ana zaman lafiya za ta ce na rantsa da ubangijin mijina in tana fi za ta ce na rantsa da ubangijin baban mijina manzo Allah sai ya gane duk ran da tace wa rabbi Ibrahim to a dan tsokale ta saboda haka ya gaya zai garo gidansa Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri kaga wa rabbi muhammad wa rabbi ibrahim siffa ce ko aiki ne cikin ayyukan Allah madaukakin sarki na'am idan eh eh shi wannan wana eh eh kuma ya riga ya mutu yanzu ne za a gane wasu yadda gaske kake koyi da ganga eh yanzu ya kace a bawa na naira dubu ɗari biyar saboda ya mun hidima hi sai ya mutu kai he ka tahi sai a fasa wasiyar sai ka ce dama na yi niyya ko na rasu a ba mahaifinku ɗari biyar saboda wahalhalu da ya mun da fama Allah ya kaddara riga na mutuwa ga ɗari biyar wadda na yi alkawari shi kenan yanzu wannan ne zai nuna cewa daman da gaske kike wasiyar ba cuta kai libe ba in ku ka tahi ka hana to dama can wasiyar ka mugunta ce kenan Allah rufa asiri yasa malamai su na'am malamai suke hanawa ce akwai abubuwan da in mutum yana rahin lafiya yayin su akwai abubuwan da sai an tantance kamar aure da saki akwai wanda ba kowanne ake dauka ba akwai mutumin da sai ya ga rahin lafiya ta ci rahin lafiya ta ci rahin lafiya mutum ya ce na saki wanci da ka mutu ya zo a duba a wani hali ka sake ta sai malamai su ce tana nan a matsayin matarka ta dawo gida ta shiga ɗakinta ta yi ta kaba kuma a raba gado da ita ana nan ana nan ka kusa mutuwa bai fi kwana uku ba kai wanka suka ɗaura maka aure da wata mace saboda ai blokin wancan kar ta cinye dukiyar sai aka samu ta a dangi aka ce a ɗaura masa aure aka ɗaura aure bayan kwana uku sai ka mutu irin wani auren fa ana duba bayan mutuwa a tantance auren me yasa aka yi shi alƙali in yaje da haice wani auren na banza ne baya nan saboda haka ba ta kaba ba gado Allah rufa asiri